إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa don wani kuɗi su bin abdullah Allah mana mafaka ganin cewa an makara kuma an sa karatu dai sau kuda tambaya na aka amsa dai Allah albarka cikin abin da sarar na lokaci kenan sha Allah za a ci gaba da amsa tambayoyi bi izinillah za a yi kira a lambar da aka saba kira ita ce lamba 96 99 kenan 96 ko lamba ta mub mai lamba 94 32 50 42 assalamu alaikum na'am lafiya lau daga ina? wajen ina? sai bismillah
na hukunta wanda ba zuwa wanda mi? ha? to ya ce hukumci wanda bai zuwa sai na assalamu alaikum bismillah lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah to Allah biya bukatun alkhairi alhamdulillah to kenan kamar dai inda aka saba in za a kira a kashe rediyo a lokacin kira ko a ko a barwar rediyon assalamu alaikum na'am
wala muna tambaya ne to bismillah arsana sani eh wani yanzu an ce in aka zo aka zauna malamin ya zai ware hudu ba na sallah eh
ba an yi zance to in mutum ya zo zai zauna ya muku sallama kuna iya amsa mishi ko dalil shi za ku ba ba sallama bala am sallama jalicin dama
a shi ma bai bai kamata bai sallama ba sa ba sallama a cikin zaci gazo kun da musu gidan gwan da da musu ana hudu ba ka zo ka mazan sallama
eh na eh Eh, saboda a takaice yan uwa kahin nan ah, abinda yake na kai da kawowa don yanzu ma kusan in shigo bayan karfe goma wannan wani ya kira ni da maganar guda da take yawo a ya- a hanyoyin yada labaru na cewa allah ya maman bashi dan gane cikawa amma maganar lalle ta yadu kuma an yada ta hanyoyin sadarwa da dama ta gama duniya a lokaci guda kamar da aka saba da yin karya a takaice dai wannan bawan allah a yanzu dai ba mutuwa ba ce wannan labarin na ya mutu ba gaskiya ba ne ba dama an saba yaɗa irin labarai da cewa ya mutu to amma har yanzu lokacin bai ba kuma mutuwa tana wuyan kowa yan uwa kowa duk wanda aka halitta matacce ne an kare kenan ba wani magana gaugawa neman kashe mutum bai mutu ba yanzu dai Allah bai muna fata kuma in lokacin shi yayi da namu gaba daya Allah ya cika mu da imani dan tabbata jiya da dare kusan ma wajen karfe ɗaya zan ce ma na yi magana da shi kai tsaye mun hira da shi kuma shi ma samu labarin kuma daga baya ya yi ma bayani wanda na musamman da ya- shi ma ka yada na hanyoyin watsa labaru cewa hanzu dai na da rai lokacin bai yi ba kuma lokacin zai tabbas muna fata Allah cika mu da imani haka kamar na sa yan uwa kullum muna nasiha hankali ko hattara da hanyoyin yatsa labaru ko muka dauka dauka kamar gaskiya ne ka bincike magana ka yanka tabbatar da ita assalamu alaikum lafiya alhamdulillah na'am bismillah ta bismillah
wai na fi son yin wanda yake sayan kamar hali haka da
Ha?
wanda yake sai da
a hali
mene
hali eh
ya saya ya ajiye lokacin ya yi kamar ya sai da tsadar yau kudin shi wannan.
to bismillah na'am wi na'am
Hello?
ina jin ka assalamu alaikum
Malam Ibrahim, muna lafiya ko?
hello
Gidan lafiya.
alhamdulillah
Ya amfani da jama'a.
alhamdulillah la kara mana Ina wata malam ina da tambaya, muna jin kuma na ɗin wa'azin ka mu a kauye ne.
eh to bismillah tambayta ka Eh, A kauye suna cewa wani in muna maulidi, in mutane sa su yi maulidi, za a san lokacin da na ba da aiki.
eh Sai muke so, ba a ba da aiki, ba a so.
haka ne lo- lokacin Tambaya.
haka ne lokacin annabi ya yi shi ba lokacin annabi lokacin annabi lokacin annabi ya yi shi ba haka ne Na'am ba.
in ba shi ba Eh, muna fata da yanwa kenan in za su yi waya su rinka ɗaukan salamu alaikum na'am wa alaikum salam Ana mana tambaya.
na'am
Kawo matar da ce aka samu da ƙaryar nan ta sakamakon layya.
eh kuma sai yake yawan sa shi a wa take mi a rage da shi kamar so take mi
kar ya je aka samu ta tana rutsa haka eh
kuma yake yawan sa ta jini
eh kuma ta yi sallah in tana wannan jinin ko kwari yawan jini yake sa ta ƙarya nan to ya ka kama radio insha Allah na'am Eh, iya ne kamar da aka ce ana ɗarme ma'aiwa saboda dogon dogon ciki assalamu alaikum
kamar da wani na fara lafiya alhamdulillah asali shi na alhamdulillah wannan jagorai alhamdulillah
ya ba wani tambaya ce gare mu to bismillah Allah sana sani eh akwai wani hadisi wanda ya san eh aka ce annabi ya ce laysa minna man lam yatazanna bil qur'an eh eh to shi da hadisin ya kana amma dai wanda ya rawaito shi ne ya bace mani to in akwai Allah sa Allah ya tunzo ya rawaito shi kuma daga baya ne ne zai jira insha Allah eh cike eh na'am salamu me kake nema kan shi Allah ya ga wata bada me kake nema assalamu alaikum kada ma da iya na'am
iya da kake na ga wani ta kake da ka abin da nake wani yanzu ya halitta mu yi ko a kawai sai ke a ina za ka yi abin da- abin da annabi ba kama
eh ya za ka yi abin da annabi ba in ce ma ka yi abin da annabi ba eh ya za a yi wa ana kiran magana suna ka ce kai abin da annabi ba na'am assalamu alaikum assalamu alaikum lalo na'am
malamin nan na wajen ne kuma wai kaman bayanin mutum da bai haɗi ya ake kamar lokaci na yi ina zuwa ina zuwa na ji na rubuta zan baka amsa insha Allah yawwa shi ne wai shi da wake kuma duk da Mm, assalamu alaikum assalamu alaikum to muna dai ƙara jaddadawa masu kira na assalamu alaikum assalamu alaikum
nace hadisin nan wanda ya rauto shi ne nake so in shaki ina ina ina zuwa yi mu ba to assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam
na'am malam muna da
la la
malam malam muna da tambaya na'am
wai kamar sanin sun da haka eh
da dawa da wake da dai maka da su yi eh eh
kamar dai ka musu misali gaba ɗaya ko ka auna su wannan da wannan ba kawai da dai ka huda wannan da kalan da ba wannan da ba eh sai kai gaba sai kai gaba ɗaya ka huda eh ya duk ya ta wannan kayi ko kuma a'a sai kowane kafin na ita ba ta ba
To, na ina- kenan yanzu a takaice ka tambayar kurin gama- gamawa a lokaci guda kake magana ko? Eh, gama zakka ta kayan gona daban-daban. To, na gane. shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to wadda muna magana dai a rika koren cire waya ana rika kashewa radiyo a lokacin kira sai shine kwanan abin da za a yi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah la alo alhamdulillah na'am
Kuma kana matsayin ɗan sanda
to so muna fata da yan uwa tun da an ba da layi biyu kenan idan mutum ya yi wannan bai yi ba kenan kamata ya sauya wani layin tun da akwai na mu akwai na airtel eh assalamu alaikum na'am bismillah la la to bismillah eh eh mi wala daga mulika daga mulika
a lokacin bana jin da kyau ina jin kamar kaɗan kaɗan ne daga murya ta ƙara murya
na fata da akwai tabi manzala sura sun aka aika a wannan ke ko yaren
a wani- a wani yanki mi yo ban san ba me kake ni ya je an yake shi mi
ba ya ki tsarki ko yaren wani gwamnati da ke da a'a to na gani to to na gani To, to ko na ga to bismillah da ina ga eh dan uwa takaice eh wanda ya tambaya ta horko ta maganar sayan hatsi ka aji ka ɓoye ya ya tsada ɗan uwa babu wanda ya hana mutum ya sai abinci ya ci riba sai da abin da ake zargi na katarin da yake ambata mutum ya sayi hatsi ko wani abin amfani na abincin mutane ya saya ya ɓoye ana bukata ƙihudawa sai an sha wahala ta yi dan ya mugu tsada shi lahi amma ka saya yanzu misali yanzu dole sai ya yanzu yana saman kasuwa bajar bajar ba bai ba bai daraja ka saya da in in fara tashi ka samu riba ka sai da an bai zama lahi ka saya dan in fara tashi ka dan ka samu riba ka sai da amma abin da ake zargi ka saya ka boye assalamu alaikum assalamu alaikum
Alo, salamu alaikum.
wa alaikum salam la la
Malaman malam da ya fi kwanci mai yawan kuma da na bako ta fi a kan yayi.
ha
Ina da kwanci wanda ya gashi na kwanci ne da na bako ya ya ya wanka da bai yi a cikin haka.
bai wankan janaba sam Ke san ma kawai kawai su ka yi ko ita ce ko ta ka kawai.
ha
Ke san ma zai yi ko ita ce ka yi kawai da ka yi da haka.
to gaskiya wannan kasan dai a- a- a musulunce baiwa a a ma'aikaci a amci duk ibadar da inda ba wankan jaraba kenan ba ibada kenan ba ba sallah ba komai kenan gaskiya babu wannan magana babu assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu na bismillah
fara tambaya da to bismillah wai kaman in namiji ya saki mace an ce ta tsaya ta yi idda a gidansa eh to sai yana da wata mace kuma inda take in ɗakin a jere to ita matar ta shi yadda rika yi mata kamar abubuwan da zai magana haka in ta yi magana ko ko in ta ga an fiye ce zahin saki dan ya sake ta ne ta take mishi irin haka duk mai hukuncin wannan namijin yana da cin tafsiriyar ta in an sake ta sau dalilin wannan ko kuma haka nan za ta ci gaba da hakuri ta zama a cikin a wannan matsayin
to na shikenan na na za sannan kuma tambaya ta ta biyu.
eh kamar tatsuniya da ake yin wannan ta haka a radio eh an ce tatsuniya ba su da kyau eh ko yara da ake bakwai kamar a wani ko haka ana cewa a yi ko tatsuniya.
eh Yana da kyau a bar yaro ya saurare ta don an ce ya yi alakwal ya yi ta ko kuma bai kyau a bar shi ya saurara.
Eh. To. A takaice eh, an wa'a haƙuri kurin in ba da amsa abin da na hara na bayani na a haƙuri. Matsala ta magana kenan ta biyu ta magana eh, me ake cewa res- re- magana abin da ake ɗarme ma'aiwa. wannan za a binciki likita haƙiƙar lamari idan wannan jini da yake zuba sababin wannan abin da aka ɗarme na ma'aihuwa kenan an an san haƙiƙa ba na haila ba ne ba kenan za a mai hukuncin jinin na illa in kuma dalilin ma menene jinin bai zuba kullum ma'ana bai tsaya kullum ya zawa sai ta koma hukuncin mace mai istihada mai jinin rashin lahiya in da kwana nawa take na haila a wata ya ta ɗauki wannan kwanakin na haila su ne na haila ta bakwai ne shidda ne da take da in tana da kwanakin da take na ka'ida in ba ta da kwanaki na ka'ida to korowa ta kawo za ta ɗauki kwana shidda ko bakwai a cikin wata guda su ne na haila saura ta yi wanka ta yi sallah amma idan iya tsayawa kuma an san ga na haila ga na rashin lahiya ke rashin lahiya dai a takaice ba a ha sallah bai hana komai illa kurin jinin cuta ne kurin sai maganar zakka a gama da wannan da wannan a yi sayi a ka'ida sai wake in wake ne sai ya kai nisabin zakka sayi 300 sai kuma ce tiya 240 misali ko a ce in hatsi ne sai ya kai haka dawa shinkawa ko ne ne ba a gama hatsi da dawa a yi lissafin zakka kowanne sai a karan kanshi in ya kai kuma in ya kan za a ba da ɗaya cikin goma na nisabin na abin da yake zakka ɗaya cikin goma za a ba da in ya kai nisabin shi ne kenan na kan sabu an kuma kan sabu ba damar kenan zaka ba ta kama ba sai na maganar zakar aka ce na maganar wanda sahabin da aka aika ai hakuri na ga sahabi da aka aika abinda nake kishi dai akwai na aka ce zaid bin sabit cikin ƙura na wanda annabi yake masu rubuta wahayi wanda shi ne dai nasa annabi ya aika kuma a halishin yahudawa ne ibrananci ne ya ce ya je koya kuma ce wani gari bane da bane je a nan ma madina akwai yahudawa abin da aka ce ya koyo ya koyo yanda ma'ana yanda suke karatu yanda kai suke karatu da ya koyo karatu da rubutun sai koyo maganar su shine kuma ya je koyo ni ruwa sun tabbata a cikin kwana goma sha biyar ne don iya daga cikin mu'jiza ta an ba dan mujiza ba bayan da za a yi an ba da ya sami albarkacin abin a ce an ɗauki wata luga ka haddace wata luga a cikin kwana goma sha biyar wannan shine abin da kenan ya yi na mekace na na ɗaukan harshen ibrananci ne kenan ba harshen ibrananci ne ba harshen da ba ne ba ina ga shi ake ibrananci kenan ibro suke cewa harshen ibrananci shine aka shine je koyo a wannan yan kwanakin kuma ba harshen yahudawa ne na ga wannan abin da na sani kan magana kenan assalamu alaikum na'am assalamu alaikum
alaikum salam kuna lafiya la ya lo alhamdulillah
malam ya ne na'am shine
to ya aiki ya aiki alhamdulillah
to ni akan wannan kokari da kuke yi eh
shawara ce zan kawo eh kuma ba iya ba ce zan muku haka eh kamar tambayoyi da ake yi haka ni a gani na kamar wani ya yi tambaya ba a riga aka ba da amsa ba wata tambaya ta shigo eh kenan ni a gani na da kamata ya kurka a rashiran kamar mutum tambayar mutum biyu ko uku sai a tsage waya in an tsage waya in an ba in an ba da amsoshin wannan tambayoyin tare da bayani da mu masu sauraron da wanda suka yi tambayar kenan hannu ya buɗe waya hannu wasu tambayoyi sai su shigo nake gani in aka yi haka na sosai abin za a abin nan inda kana inda ka lura da ke kwaya da haka muke haka muke ai ban amsa ban bada yadda na rubuta wannan tambaya biyar na har bada amsa inda ka shurara eh na ji Eh, eh, na sosai bada- wai duka dai dama eh rubuta wanda ke dama he na rubuta na rubuta ta kuma mara bada amsa haka muke yi kuma mu masu kiran ya mu rika hakuri in ana ba su in ana ba ba da amsa wasu tambayoyin ana ba da wasu amsoshin mu rika hakurin guda mu saurari sau- tambayar amsar da ake yi kai wanda kuma an an tsare kuma yin wasu tambayoyin ba to barka da kokari da Tabaraka sanin Allah, wannan.
Allah Allah taimake mu.
eh yawa to sanin barka da Eh.
kokari To wani lokaci nakan me ake cewa eh, nakan naka ce nakan yi jinkirin kaɗan kahin in ba da amsa shine nakan ɗan jinkiri kaɗan kayan ba da amsa saboda he na ɗan tattaro he in ba da amsa yanzu daga wannan shine kusan ƙarshe na maganar zaid sai mai magana na kishiya tana habaici ko na abu daban wanda zai kawo ta matsala a cikin gida kenan wannan lalle an ce a mace ta zamana a gida kar ta huta daga gidanta har sai ta ƙare iddata to amma an ana tsoron fitina za ta wakana a cikin gidan babu laifi ta bar gidan amma sai in babu hanyar gyaran rashin barin gidan kenan bai dacewa shi kuma gidan ya bar abin da zai iya kawo fitina ya kamata ya kare shi sai eh, akwai magana ta dan uwana ga da yayi ta hadisin da na lasa min namal ta gamil qur'ani wa bai ta da mun biyu ba waqa manare da alqur'ani ta dan uwa eh, ina da- na daga hadisin haka tambayin da wanda yazo a takaice dai ruwa ta tabbata kuma ta Abu Dawud ya rubutu hadisin ina ga kuma hadisin Abu Hurairah ne ka samu da sunan Abi Dawud akwai ruwa a cikin tabbas ka samu sunan Abi Dawud ka samu ruwa a cikin insha Allah ina kuma akwai hadisin Abu Hurairah kan magana ka samu sunan Abi Dawud sai mai maganar cewa kishiya wannan kai na magana tatsiniya ta yara yan uwa duk abin da za a ce in dai ƙarya ce ko in ƙarya ƙarya ce ba ta da kyau to dai akwai abin da ake cewa wani nau'in tatsiniya wani abu da aka yi ne mutum zai zo zama na shirya misali wani abu da aka yi ya wuce kamar zaman tatsiniya wani abin da bai yawo wa kana kaga wannan ba a ce a ƙarya ce amma abin da ba baka faɗi wannan ba mai iya gyara ma shi akan ƙarya ƙarya ce ina fata dan waya gane kenan muna fatar kenan kamar dan eh, assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam muna da lafiya lau alhamdulillah kan tashi da abu lafiya lau
wani tambaya ne mutum so mai guda biyu eh kamar yanzu wanda yake aikin harkar garin jami'a na gyara motoci eh
kayan yana iya yin sallah da su to
na biyu kuma kamar yanzu a gareji da ake baka wani abu a ce ma kamar jika tara yake
eh
in ka tai gurin mai sai da kamar suna rage ma wani abu a ciki eh ka ɗauka abu yana da layi ko kuma mai su zaka kama su duka to shikenan eh dan uwa kamar yadda ka eh, ka tambaya shi eh, magana ta gareji kayan gareji in dai ba najasa bace ba za ka iya sallah a karan kanka amma idan za ka taimaka masallaci kaga akwai cutar da mutane za ka goga ma wani bakin kaya iya mai horin kaya ne wani ma masallacin zai sa wani abu da yake bata masallacin dalilin wannan kayan nashi in dai masu dauda ne amma idan masu da bai cutar da kowa ba da warunsu da gogarsu bai haɗa sallah tunda bisa matsayin najasa amma dalilin cutar da wani da abin zai ka cutar da al'umma an zuwa masallaci da shi gaskiya masallaci ne amma a karan kanka babu babu na a jiki ba a ce maka sabis sallah magana ta kaya da ka je sai jika tara jika goma a sinama jika tara inda sha ɗaya ne ka cika jika ɗaya haka ba ka cika ba to inda ba ka cika jika ɗaya ba haka jika jika- jika shi ka mai domin jikan shi ya baka amana ya ake ka ne ya biya kuɗin aikin kurin assalamu alaikum alaikum assalam ya kwana la alam
malam wai cikin sallan farilla ana bin liman a yi sujada a cikin sujada ana iya tambaya ana iya roƙon wani abu na duniya a cikin sujada To, to, eh, an wa kullum da muna ƙara, ka gana akwai magana ƙara ko hayaniya ta inda yake shi mai tambayar. Mai magana ƙwari a ran kashe rediyo don za a yi tambaya don ya ba da gane abin da kake hudi. Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah malam na kwana Wa alaikum alhamdulillah.
to lagu.
alhamdulillah
Ana malam ina da tambaya ne.
na'am
Malam kamar mutum ne haka kana matsayin ɗan sanda. To eh kuma sai sai baban ka yi laifi sai aka tura ka ka je ka samo shi.
eh To malam in ka je ka samo shi kana da laifi a gurin Allah ko baka da.
ka kama babban naka ne
Eh a je a ka samo baban naka ne ka kawo ma a tura ka ne kai ma tura ka ne aka ka je ka samo shi.
to A na ji ka je ka samo shi ka na ji na bismillah assalamu alaikum assalamu alaikum
Alo?
na'am
Malam kuna na yau.
la alam
yawa eh malam eh ku sani da dai nan daga cikin kasuwar fari ce kaman wannan dan gareji eh da ba a duba hadi ya ce ana son jiki na jiki na dauka da na kaya da baki daya kuma haka musa Allah ya taba cewa wani mutum me yasa da ma zai samu wata duba wadda zai rataye sabanin ta muhina ta aiki wannan nashi ko da dan gareji ko da shi kadai ne zai sallah a haso ya samu kyakkyawan sofa da kaya wadda suke masu kyau ba eh tare da ishe da na jisa haɗu ba.
Eh.
Eh, Wannan kin yayi ko da wannan din na ya to amma dai a ce an samu ɗauki na wato makani da na jiki da wannan wakti da haka ya kyau.
na'am wa alaikum salam na'am assalamu alaikum assalamu alaikum to yan uwa wannan bayanin da ɗan uwaye muna magana akwai magana ingancin sallah shine aka ce sallah ta inganta ba ta bata amma gaskiyar magana kamar da malai magana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake wani umarnin cewa khudu zinata da kullu masjid kenan mutum idan zai yi sallah ya kamata yake kyawun shiga kamar da cewa ko da kana zuwa garejin me zai hana kai kayan sallah kuma lalle akwai ruwaya kan haka abin da lalle akwai ruwaya zan ce mutum bayan kayan aiki yayi kayan sallah kaga kenan ko da ba najasa kai kokarin sa kayan masu kyau kaga gareji da kayan ka masu kyau na sallah in lokacin sallah ka hudda ka sa gaskiya mun da mutum ya ba abin muhimmanci na ibada haka ya kamata gaskiya a ce kana kayan ka a leda na musamman na yin ibada ka in ka je lokacin aiki ka hudda wannan kayan ka sa kayan eh, kayan ka na sallah shine gaskiya mahi mahi nutsuwa kuma ka shiga sahu ko ka ina ma da ka cin yayi kuma balle kuma zaka je masallaci na cikin jama'a Eh, sai maganar dan uwa mai maganar addu'a duniya kuma babu wanda ya hana ka roki duniya lahira cikin sujada ko cikin tahiya kana da dama ka roki abin da kake bukata na alkhairi duniya ko lahira maganar dan sanda a ke shi kamo baban shi yan uwa kullum mutum ya hudu abin da yake yi wa kai dai mai magana ko wani ba wanda za a ce mutum ya je- ko komisar bai to kama ubanka mutane ku za abin da yake yi wa ko komisar mai hankali bai cewa wanda je kama mai shi kun gura wani hada ba kun a silima kuna za a silima kuna kuna ake filafilan filafilai ce in ba filin ba yan wa anan Niger aka yi anan Niger aka yi ta babbar mai shari'a sai ta kama mutane tana tariya tana tariya mutane ba wani ba tariya ba har manyan mutane tariya sai ta kama kan mijinta babban mai shari'a ce a Niger aka yi ta ta ce a kun ta yi da mai suna gaba daya kasa ta yi mijinta ta kasa lau kare ubanka amma nan a yi abin da yake ruwa mijin tarihin mutane da yawa ta kare rikici da yawa a Nijar ta hayani a kanta wata mai shari'a ce a Nijar amma abin da ya kaka mijinta ta ta bai bata bata iyawa sai ta yi da mission ta bar aikin gaba daya to bale magana dan sanda ha ba dan uwa uba uwa ne gaskiya nan hira kun gabarta wannan falafalai mu ya gallan mutum ya kama uban shi shi ma kun san bai tura kama ubanka sai abin da yake wa assalamu alaikum
Alaikum salam ala an tashi da la ya lau alhamdulillah Allah Allah tsara ma hakuri da imani amin
a tashi lafiya.
amin amin amin alhamdulillah kuma kullum akwai abin da mutane suke kallo a falafale an tsara haka ne kowa banka ba dole hudi na yake in ta zo kanka ita wanda haka ta taiba ita shaki mai shari'a ce bata waye bata waye bata ketar wane ne kai ga ta kun ta zo kan kan kan mijinta kurin ta ce a hira ta bar aikin gaba daya awa dan uwa assalamu alaikum
Malam, na'am wai da Allah kamar a yanzu shan magani ai haram ne ko. To, yanzu matsala ta maza da Allah a musu jan hankali. Mace tana da biya biyar shid da bakwai, fiye da haka ma. Sai namiji kawai ya tashi ya ce mata shi gaskiya yanzu ba shi da kawai ta yi dabara. Sai a samu kusan kwana biyu uku ana haka. To da Allah yanzu mace in ta sha magani don kar ta samu aihuwa ta wannan dalilin tana da kwaidai.
Eh, na'am Eh, ilwa maganata tana da ma'anar cewa kenan maza suka yi watsi da mata akan ɗaukan yauni da yake kansu gaskiyar magana a shari'ance abinda ba a hana ba shan in akwai illa kuma mace ita ke wani abin bangaren mace ne magana aihuwa mace ce take da haƙƙi cewa na gaji ina da rashin lafiya ina da matsala kaza ba namiji bane ba ke da magana kan mas'ala amma wannan abin ta faɗi cewa lalle akwai wata darura da ita ta gito mata wanda kuma ta kawo dalilin da yasa kenan mata suke irin wannan abin mazan ne ba sa ɗaukar yuni da cikansu muna fatar wannan wani abu ne wanda wani ya yi fisha duka al'umma amma al'umma hukunci kan abin da wani ya yi amma kullum musulunci ya ma darura wurinta kuma darura ba malami zai ce maka za a kai kasan irin darurar da take kanka za ta sa ka iya wani abu wanda yake akan darura ba malami zai gaya maka ba amma gaskiyar magana wannan muna fatar maza shi tsoron Allah irin wannan abun da yake wakana za su cutar da addini kuma su cutar da ma'ana sum'asa ma'ana matsayinka in namiji a ce iya irin wani magana ka akwai lalaci ya ce mace ta yi ta ji ka ba Allah shi assalamu alaikum na alam alhamdulillah na bismillah ha eh eh to to na gane assalamu alaikum assalamu alaikum
Wani salam wala na na alo
wani lagu.
na alo alhamdulillah
Mara tafiya ce gaban.
da bismillah bismillah sai Kamar mutumin da yake wa matar shi, na miki shan ɗaya, ya ce kuma na miki shan biyu, ya ce kuma na miki shan biyu uku.
eh
To shi ne muke son mu- mu samu hukuncin kenan. Kuma Eh.
an zo tambe- tambaya ta ta biyu, bisa kan akwai malam- ma- malamin da zai shiga yana cewa kamar hijabi koyi ne da huda shi ne muke so a ƙara ba mu haske. Yana cewa kamar wata zawara ma ya kamata ta sa ta sa ta sa ta sa kaya da ɗan mayayinsa saboda wai ko ta samu miji shi ne muke son har lamada ta ƙara fasakarwa bisa kan.
na assalamu alaikum Alaikum assalam alaikum.
wa alaikum salam kaje radio yawa sannu
malam muna tattara ne akan hukuncin wai ina hukuncin mutane masu yin sallah da wuri sai sai ga mutum ya shiga sahu kuma da gilashi a wuce shi ina Eh.
hukuncin malam eh to assalamu alaikum assalamu alaikum na'am
malam muna tambaya ne yanzu game da kunnin yanzu mutum ya tashi da asuba ya tashi ya yi shi da yana ba ya zai yi kuma ga yi ne mun ka lokacin
To. Tsan wa'ai haƙuri in karanta in ba da amsa abin da na kar aka rubuta. Cewa eh, mai maganar cewa eh, a yi salati goma goma kayan a ƙare uku kayan kai uku ya goma to ai dama wannan ba cikin sallah ba ne ba. Eh, kuma dama wannan kun da yawa abu da yawa an kaji a wannan kun hudi ne yake kurin in mai aka ce ayi in ka diba in salatu ne mata ku sun ce ka yanka kare sun kare to dan abin da mu bai cikin da kaida ta addini bai cikin salati ga annabi bayan ce kai ba kai musulmi ka san wa annabi salati wajibi ne cikin sallah haka dukkan wurare ba wai wani ya ce kai ba za ka salati gaskiya ba salati da mun duk musulmi ya san wajibi annabi salati ba wai wani ya ce ba kai ba kai kai salatin zaka iya man bashin naka kai ba ba ba ba shi ce ga salati kai musulmi ne kan wa adam salati me yasa mai kashi ware shi haka ce sai kai kaza ko bai kare ba kai ga adam salati gurin ai da man cewa da man barin sunna ne ka wannan abin hatta kai ka samu matsala ta ya- kai uku shi yayi- ya kare goma inda har ya yi goma ma magana ta saki uku na miki saki daya na miki saki biyu na miki saki uku yan uwa wannan duk da abu ne sananne na sabanin malamin magabata wajen saki uku ba a yi ba kome eh, jamhuri na mazabi suna ɗaukan kai a saki uku ne wasu irin fatawa ta abinda za mu ci dai abinda ya tabbata nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da shi inda a zama guda ne ba ya komai ba saki ka saki ba komai da saki riƙiya ba ka saki saki ta ban ka saki abu ya ta yi a takaice ma masala ce wani mai sabanin gaske kuma cewa muna bada fatawar saki uku a zama guda inda ba komai a zama guda ke tama irin wannan da dan wai bayani shine hujjar umar ko dukkan mai tunani kaga wannan dai akwai wasa da addini akwai shigantaka irin wannan shi yasa umar bin khattab ya dauki wancan hukuncin na ɗauka uku a uku saboda wannan kaga akwai shigantaka akwai shigantaka wasa da armi yoshe na miki take daya to yanzu na iya bukata mai komai ya tambaye ka waya ake komawa kaga wannan iya cikin shigantaka ta sa umar ya haramta ya ce ba da arme da yana wani kaga na kowa sada dini to wannan shine dalilin da sa umar yana umma gaskiya magana ba dan asali abin haramu ne ba amma wannan akwai wasa da arme wasa da addini akwai shigantaka gaskiya kuma mun zini nan batawal yanzu yana abin na miki saki daya na ƙara miki biyu uku shi zai kuma ya yana ma koma ta kasan akwai shigantaka to wannan shine hujjar umar da yake cewa gaba ɗaya ma sai ta arme wannan akwai wasa da addini gaskiya magana bai bukata mana kamar fatawa gaskiya wannan akwai shigantaka wasa da addini maganar cewa sallah da luleti kuma sallah da luleti ba a ce alaihi ce tunda wani bai gani da kyau sai sai luleti inda ba ba ba illa kullum shari'a ban tana shi aka haramu ne ba na ban dai mutum ya sa luleti a ce kaza sallah shi kaza ne saboda san manasin zan iya ba mutum wani zan ce laihi na akai gaskiya magana maganar hijabi wani ya ambaci hijabi da abin yahudawa tuna fata dan wa duka da tamu namu na addini da muke da na yahudawa ne tun daga tun daga izi ya dauki risala ake sama ake sifan sifa kan mace sifa al'auran mace ina ne al'auran mace ka dibi cikin ruwa cikin sahih bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam iya maganar a aikin haji ne aka hana latan taqiyul mar'a ba matakatta sa ni qabi an tarihu zakata kake na rihewa suke duk da haka kan da sahih bukhari ka sifa hajin annabi sallallahu alaihi wasallam inda abin da ya tabbata sai aisha radiyallahu anha a cikin aikin haji duk da ana mata sa ni qabi amma sai suke da labulansu in su gama da maza sai su saddo su huskar su huskar su riya shi ma yahudanci aisha wannan yana gama cewa yahuda yahudanci ne zai kame ga kahur shi kahurci madan zaka soki in su aisha mata da mata mun gaba daya da nasin qur'ani na ya yawan nabi kulli azwajika wa banatika wa sa'il mu'minin yuzilna alayna min jalabibihin karanta ka tafsirin malamai magabata ka tafsirin wannan aya ya kai wannan annabin ka gaya matanka da ɗiyanka da kai mata mummune gaba ɗaya su saki jilbabkin su ka saki mai tambaya ko koma ba ka karanci labarin magabata tafsirin wannan aya cikin cikin tafsir ibn kasir haka cikin tafsir imam qurtubi jami'ul ahkam kaga bayanin ma'anar wannan aya idan mutum bai sani ba wannan neman sukan wasu sai ka mutum a banza ka hurce mu Allah ya shiga sukan addini duk duniya an ba mu magana sabanin magana hijabi illa magana ba saka cewa wajibi ne kuma shi ma an wa magana abinda ake magana sabani riya huska amma maganar sa hijabi duk duniya malamai ba wani malami da ke inkaranta kuma mutane an ci gaba gaje duniya ne ba sa duka duniya ga dai gudawa ne kan ci ji kama jibi duniya gaje ba amma ka je a saudiya ka je laraban ka je turai na har turai yan an wuce maganar hijabi mutum zai ce wai kayan hudanci ne idan shi ne bai san addinin ba ko a ce shi ne bai hudanci bai hudan mana ba magana ma ta sukan hijabi sukan hijabi yanzu karanci ne ma to zan zan din na makarantun nan garin gaba daya nan ba san hijabi a makarantun din na yahudawa ne ai mutum ai ga su duk garin ba inda ba san hijabi su mata yahudawa ne yan wa mutum ya abin da ke hudi Allah shirya da mu magana janaba yan wa idan da sanyi da yawa abin da ya kamata ka yi ka samu resho ka dawo ruwan zai kai wanka idan babu resho kuma ga sanyi zaka cutu babu ruwa a nan sai ka yi taimama ka yi sallah in gari ya waye kuma ka samu ruwa ka yi wanka shikenan daga an sa an sa cewa lokaci yayi Allah kai mu zai taimaka insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما Merci de recevoir un, un, un, un